الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da miladiya ta 2023 yau muna takwas ga watan bakwai ko kuma muna kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi na wato fathul majid wanda sharhi ne na kitabun tauhid na sheikh muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisunmu na 49 cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin babi na biyar babin da ke bayani ko yake tafashin baki ko zai mana ainihin wato tafsirin la ilaha illallah wanda wannan babi yana da matukar mahimmanci fahimtarsa mun karanta wata aya cikin faɗin allah ta'ala أولئك الذين يدعون ربه يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب wannan aya kusan ita ce wadda kaso mafi tsoka na darasin da ya gabata kusan a kanta muka tattauna game da masu yin kamun kafa da bayin Allah ko masu yin kamun kafa da annabawa ko masu neman tsanantuwa zuwa ga mala'iku da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya nuna bai buƙatar haka kuma baya son in kana son hanya zuwa gare shi ka kama biye-biye ko kama kame kai tsaye ka doshi hanyar da za ta sada ka zuwa ga Allah wannan shine abin da Allah ta'ala yake so annabawa da mala'iku da manzanni da sauran bayin Allah duk su ma bayi ne zuwa ga Allah kuma su kansu suna neman hanya kai tsaye da take sada su zuwa ga Allah da aka kai ma ba a hana ka bin hanya ta kai tsaye ba balma ratse aka hana ka an hana ka biye-biye ka ce sai ka kama kafar wani shi kuma ya haɗa ka da Allah da haka Allah ta'ala ce waɗanda ainihin wato suke waɗancan da suke bautawa da nufin neman kusanci da su su kuma su kusanta su zuwa ga Allah to su kuma yin sun tashi kai tsaye suna neman kusanci ne da hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah to kenan a cikin su su biyun wane ne ya fi kusa zuwa ga samun saduwa zuwa ga Allah ko shakka babu wa'yanda ake tsanantuwa zuwa gare su aqrabu ila Allah wato sun fi kusanci zuwa ga Allah fiye da waɗanda suke tsanantuwa zuwa gare su to idan haka al'amarin yake kenan ka saki kowa ka kama Allah ina fata an gane in kun fahimci darasin abin da ake nufi saki kowa ka kama Allah wannan shine sannan akwai hanyoyin da ake yin tawassuli da kamun kafa da saduwa zuwa ga Allah madaukakin sarki daga ciki malam ya gaya mana wasu walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun Allah ta'ala yace yana da sunaye kyawawa wa'anda duk wanda yake son ya samu kusanci zuwa ga Allah akwai kyawawan sunayen Allah wanda in ya kira wa'annan sunaye zai samu kusanci zuwa ga Allah wanda ta dalilin haka Allah ta'ala zai ji roƙonsa kuma zai amsa bukatarsa sannan Allah ta'ala yana da sufofi masu wato cikakku wanda su ma ana tsanantuwa zuwa ga Allah ta hanyar tawassuli da waɗannan sufofi na Allah kamar yadda kuma mutum zai iya yin tawassuli da wani kyakkyawan aikinsa wanda ya yi da ikhlasi tsakani da Allah ya nemi kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki don neman wata bukata tasa wannan duk kusan abu ne wanda mun tattauna shi a darasin da ya gabata mala ya kawo mana wasu addu'o'i waɗanda manzo Allah ya nuna mana samfurin yanda in kana so ka samu tsanantuwa zuwa ga Allah ta hanyar sunayen Allah da sufofinsa sai manzon Allah ya koyar da mu cikin addu'o'i cewa akwai Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannanu badi'as samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram lallai in za ka lazumci ire-iren waɗannan hanyoyi na tawassuli da kamun kafa zuwa ga Allah za ka samu kusanci zuwa ga Allah biduni wasiɗa sannan za ka samu biyan bukatunka a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake gaya mana wata addu'a Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad walam ya kullahu kufuwan ahad kaga wannan lalle da kaji ka san ba wani wato da kake sawa a gaba dan shi kuma ya sada ka zuwa ga Allah kai tsaye kana neman tsanantuwa ne zuwa ga Allah biduni wasida kuma wannan shine abin da aya take magana akai قال المؤلف رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم رحمة الله عليه yana faɗa fi hadhihi al-aya game da wannan aya dai ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya da muka ji zikrul maqamat wato ayar ta ambaci matsayai at-salat guda uku akwai matsayi na daya matsayi na biyu matsayi na uku al-hubbu akwai matsayin farko shine al-hubbu soyayya wa huwa ibtiga'u taqarrubi ilayhi shine neman kusantuwa zuwa ga Allah wattawassuli ilaihi da neman tsanantuwa zuwa ga Allah bil a'mali saliha ta hanyar yin ayyuka nagari kana iya yin wani kyakkyawan aiki nagari ka yi kuma tsani da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan ya shahara a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kissar nan wadda imamu nawawi ya kawo ta cikin riyadu salihin kusan a babin farko ma ko babin farko farko na littafinsa wanda a ciki ya kawo mana kissar wasu mutane guda uku waɗanda tafiya ta kama su suna cikin hanya tafiya kuma hadari ya taso ko dalili cikin dalilai ya tilasta musu fakewa zuwa wani kogo wanda suna shiga kogon wani katon dutse ya gangaro ya rufe kofa kogon wanda mun ji cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗaya duk suka yi shawara cewa wannan hali da suke ciki la haula lahum wala quwwa babu yanda za a yi su iya samun fita na farko babu wanda ya san suna ciki ballantana kila a nemo wata janwe ko a nemo wani taimako a janye musu wannan dutsen sannan kuma su ba su da ƙarfin ijewa kansu wannan dutsen da aka suka tabbatar da ƙarfi kam ya ƙare musu wata dabara ta su ba su da ita sai suka ga hanya mafi dacewa su koma zuwa ga Allah da aka a junan suka yi shawarar to kowa ya tawassuli don samun kusanci zuwa ga Allah wanda ta dalilin samun kusancin za ka gaya wa Allah matsalar kai saurara za ka gaya wa Allah halin da kake ciki Allah ya fitar da kai suka ce wannan shawara ta yi ba kisa nake son ɗauko ba gaba ɗaya amma dai ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da biyayya da yawa iyayensa ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da wata, jarabawa mai girma da ya samu ta hanyar tsallakewa saɓawa Allah ta hanyar zina duk da ya samu damar da zai yi zinar amma tsoron Allah ya hana shi ya yi zinar shi ma ya yi tawassuli da wannan ɗaya kuma ya yi tawassuli da wani irin rukon amana wanda in ka ji kissar sai ka dinga ganin wato kissar kamar in ba dan a da aka ce ban yanzu ne sai ka dinga tunanin anya haka mai yiwuwa ne wanda shi ma sanadiyar haka wa'annan mutane guda uku kowanne in ka ji kissa su zaka san yayi rawar gani to ba rawar ganin da suka yi bane Allah ya kalla ikilasin da ke cikin aikin da suka yi lokacin da suka yi wannan shi ya cece su shi wanda ya bi iyayensa Allah ya ga cewa dan Allah ya yi wannan biyayyar ga iyayensa wanda ya tsallake zinar ba tsoron cutar HIV bane yasa ba tsoron za a kama shi bane tsabar tsoron Allah ne yasa bai ba Allah ya san haka game da shi haka shi ma na uku da aka dalilin wannan tsanantuwa da suka yi da wannan kyakkyawan aiki nasu Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su daga yanayin da suke ciki na damuwa ko kun fahimci wannan ko sai ya ce warraja bila amali saliha ta hanyar kyawawan ayyuka warraja da kuma raja kauna zuwa ga Allah wal khawfi da tsoro wato mutum ya zamanto yana bainal khawfi war raja lallai kam kana kwaɗayin rahamar Allah amma ka san kai bawa ne mai rauni bawa ne mai sabo dare da rana da kuma kana tsoron azabar Allah kana tsoron fushin Allah kana tsoron kamun Allah amma kuma a hannu guda Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah mai baiwa ne to sai ka zamanto kana raja'i zuwa ga Allah kana kuma tsoro zuwa ga Allah wa hadha huwa haqiqatu tauhid ibn al-qayyim yace wannan shine haqiqanin tauhidi wa haqiqatu dinil islam kuma yin hakan wannan shine haqiqanin addinin musulunci kama fil musnad kamar yadda hadithi ya zo cikin musnad na imam muhammad bin hanbal an bahaz bin hakimin daga bahaz ibn hakim an abihi an jaddi daga mahaifinsa shi ma yaji wannan hadithin shi kuma mahaifinsa daga kakansa kakan ne yake cewa annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam kakan bahaz bin hakim yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasulullah yace na rantse da Allah ya ma'aikin Allah ma ataituka ban zo wajenka ba illa ba'da ma halaftu sai bayan da na rantse adada asabi'i hadhihi rantsuwar adadin yan yatsun nan nawa Allah aci ka sai da na rantse ba zan zo wajenka ba adadin yan yatsun nan nawa sai kuma gashi na zo maka ma'ana sai da na rantse akan ba zan zo inda kake ba rantsuwa adadin yan yatsuna yanzu kuma gashi Allah ta'ala ya kaddara kuma na zo wajenka fabillazi ba'athaka bil haqq ina gama ka ina hada ka da wanda ya aiko ka da gaskiya ma ba'athaka bihi ina so kai mun bayanin wai me ubangijin da ya aiko ka me ya aiko ka da shi qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace al islam abinda Allah ya aiko ni da shi musulunci qala kakan bahazu bin hakim ya ce wa mal islamu kada ya agaji da ni menene musuluncin to shi qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tuslima qalbaka shine ka sallama zuciyarka an tuslima qalbuka ko zuciyarka ta sallama ta miƙa kanta zuwa ga Allah ko an tuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah ma'ana ka miƙa zuciyarka ka kuma juyar da fuskarka ilallahi zuwa ga Allah wa an tusalliya salawat kaga wannan gabar an tuslima kalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ilallah ma'ana la ilaha illallah kenan ma'ana ka kade ta Allah da bauta wa an tusalliya salawatil maktubata kuma ka sallaci sallolin farilla wa tu'addiya zakatal mafrudata ka kuma bayar da zakka da aka farlanta wannan hadithi imam muhammad ya fitar da shi a cikin musnad hadithi mai lamba ta 19520 wa hassanahu al-allamatu al-albani rahimahullah fi takhrij kitab al-iman libni taymiyata al-harrani wato shekul islam yayi wani littafi da ake kira al-iman to al-allama albani yayi takharijin wannan hadithin kuma ya ce wannan ya yi takarijin littafin kai a cikin wannan a takariji nasu ya ce wannan hadithi hadithi ne hasan wa kharaja muhammadu bin nasirin almarwazi min hadithi khalid bin ma'adana an abi hurairah radiyallahu an muhammad ibn nasir almarwazi shi ma ya fitar da hadithi min hadithi khalid daga hadithin khalid bin ma'adan an abi hurairah radiyallahu anhu qal daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن للإسلام سوان كوكتي سوان بكسر السين كوكما سوان بضم السين الصاد عفوا بكسر الصاد أو بضم الصاد إن للإسلام سوان مسلم تينا دوس علامومي ومنارا yana da wasu hasumiyoyi wata manara ka manari ɗarik yana da wani haske ka manari ɗarik kamar irin abin da ke haskaka street light da ke haskaka hanya musulunci yana da wasu alamomi da wasu duwatsu masu tsawo waɗanda duk wanda ya taho daga nesa zai iya gano su kamar yadda muke iya gano gidan ainihin wato dogon banki ko dukkan wani gini wanda yake mai tsawo da za ka iya gano shi to musulunci yana da irin waɗannan alamomin masu tsawo wanda ke shiryar da matafiye zuwa gare shi sannan yana da wani haske irin na haske na fitilun kan hanya street light min zalika daga alamomin musulunci da haske da yake haskaka hanya da shi an ta'budallaha shine ka bautata wa Allah wala tushrika bihi shay'an kada kai shirka da Allah da komai wa tuqima salata ka tsaida sallah wa tutiyaz zakata ka bada zakka wa tasuma ramadan kai azumin watan ramadan wal amru bil ma'ruf ka kuma dinga yin umarni da alheri wan nahyu anil munkari ka kuma dinga hana barna wannan hadithin imam muhammad ibn nasir al-marwazi ya fitar da shi cikin ta'azimi qadri sala mujalladi na daya afwan as-suwa alama ta biyu kenan as-suwa al-a'lamul mansuba wato abinda ake kira da as-suwa da aka ce musulunci yana da suwa suwan shine al-a'lam alamomi al-mansuba wa'yanda ake kakkafa su minal hijarati alamomi irin na duwatsu da ake kakkafa su fil mafazatil majhula wato cikin jeji wanda yake ba a san hanyoyin da za a fice daga cikinsa ba yustadallu biha da ake yin wato istidlali ake yin jagoranci da waɗannan alamomin ala ɗariƙi don a gane hanyar da za ta kawo mutum cikin gari to musulunci yana da wasu alamomi da za su yi wa mutum jan gora zuwa gare shi ya bar shirka zuwa tauhidi wahidatuha wato mufradin wannan kalmar suwa shine suwatun suwatun ka kuwatin kaman kalmar kuwa to suwa mufradinta kenan jam'inta kuma shine suwan arada anna lil islami tsara'ika abinda wannan hadisi yake nufi manzo Allah yana nuna cewa musulunci yana da ɗara'ik hanyoyi wa alaman yana da tutoci ko alamomi yuhutada da ake shiryuwa biha da waɗannan alamomin ake shiryuwa ta wannan hanyoyin zuwa gare shi wannan hadithi ne wanda Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya fitar da shi cikin ta'amimi qadri sala mujalladi na 1 shafi na 411 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أتكن سلسلة الأحاديث الصحيحة شك ألبانيا إنغان تاشي حديثي نتلدي أكو دتلاتين أكو وهذا معنى قوله وأن ياي ديدي دا معنى الفتن الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله duk wanda ya mika kansa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa yayi farar dabara domin ya yi riko da igiya mai ƙarfi wa ilallahi aqibatul umur ƙarshen al'amura dai zuwa ga Allah ciki suratul quman aya ta 22 da aka ga kenan wannan yana daga cikin istislamul wajhi lillah istislamul wajhi lillah Allah ta'ala ce wa man yuslim wajhahu ila Allah duk wanda ya sallama yayi saranda ya mika kansa zuwa ga Allah ya yadda shi bawa ne ga Allah kuma Allah shi ya mallake shi don haka zai kaɗaita Allah da bauta kuma ba zai yadda ya ɓata wa Allah ta hanyar yi masa shirka ba wa huwa muhsinin shine yana tauhidi baya shirka wannan haƙiƙa yayi riko da farar dabara yayi farar dabara yayi riko da igiya mai ƙarfi wadda ba ta tsinkewa kuma ƙarshen al'amura dai zuwa ga Allah ake komawa wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون سورة الزخرف آية عشرين دشدا زوها عشرين دتقوس الله تعالى يكتشا وإذ قال إبراهيم لأبيه كتن لوكتن دا النبي إبراهيم عليه السلام يفتى ومهي فنسا وقومه دا جماعسا ya ce innani ni dinnan da kuke gani bara'un mimma ta'buduna na barranta na yi baran-baran daga abin da kuke bautatawa illallazi fatarani sai fa wanda ya halicce ni fa innahu sayahdi domin shine wanda yake shiryar da ni waja'alaha annabi ibrahim ya sanya wannan kalma kaga innani bara'un mimma ta'buduna illallabi fatarani la ilaha illallah ta fito a cikin wannan aya kaga la ilaha innani bara'un mimma ta'budun illallah illallazi fatarani fa innahu sayahdi da aka wannan jumla ta cika cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da aka na barranta daga dukkan abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba sai fa ubangijin da ya halice ni kuma wannan kalma ta shahada na sanya ta kalimatan ta zama kalma wa baqiyatan wadda za ta zama wanzajjiyar kalma fi aqibihi cikin waɗanda za su biyo bayan annabi ibrahim cikin zurriyarsa la'allahum yarji'una dan su dinga komawa zuwa ga wannan kalma ai la ilaha illallah ma'anar waja'alaha hadin me yake nufi ya sanya ta ai la ilaha illallah ya sanya wannan kalma ta zama baqiyatan fi aqibi fatadabbar kaifa abbara al-khalil alaihi salam mala yace ka lura anan ka duba yanda annabi ibrahim badadin Allah ya bayyana an hadhihi al-kalimati al-azima ya bayyana wannan babbar kalma bi ma'anaha da haƙiƙanin ma'anarta allazi dallat alaihi wanda take nunawa lalle wannan kalma tana da abin da take nunawa na haƙiƙa wa wudi'at kuma aka sanya ta lahu dan wannan abin min albara'ati na barranta min kulli ma yu'badu wato yin baran-baran daga dukkan abin da ake bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba min al-ma'budatil mawjuda daga dukkan wasu ababen bauta samammu fil kharij a cikin wannan duniya kalkawa kibi kamar taurari ma'ana sai ka barranta daga masu bautar taurari da bautar taurarin wal hayakali da kuma wuraren bauta irin na gumaka su ake kira haikal haikal guda ɗaya kenan hayakal wato ya zama jam'i wal asnam da gumaka allaci sawwaraha qaumu nuhin irin gumakan da mutanen annabi Nuhu suka suranta ala suwari salihina suka yi kama da surar wa'annan salihan bayin waddin wa suwa'in wa yagutha wa nasirin wa gairi hamin al'authan sai ka barranta daga wannan gabaki daya dukan wani abin bauta wanda ba Allah ba hadda ma ka barranta daga taurari da wuraren bauta irin na gumaka ka barranta daga su kansu gumakan wa'yanda mutanen annabi Nuhu suka sassaƙa ko suka gina da hoto irin na mutanen nan nagari wato wood da suwa da yagud da nasir wa gairiha da wani haka min al'autan na daga gumaka wal andad da kishiyoyi da ake yi wa Allah Allah ci kana ya abuduha al-mushrikuna wa'yanda mushrikai suke bautatawa bi a ayaniha da ainihinsu irin su ainihin hubal irin su lat irin su uzza irin su manat walam yastathni min jami'il ma'budat kaga annabi ibrahim bai togace ba bai yi togaciya daga dukkan wani abin bauta ba illal ladhi fatarahu sai ubangijin da ya halicce shi kadai toga shi kadai ya ware yace ya barranta daga dukkan wani abu wanda ake bautatawa ya barranta da shi mutum ne gunki ne mala'ika ne aljani ne shehi ne duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba annabi ibrahim ya ce ya barranta daga bautarsa ya ce illallazi fatarahu sai fa wanda ya halicce shi wa huwa Allah wahdahu la sharika la shine Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai ba shi da abokin tarayya fa hadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas wannan fa shine abinda wannan kalma ta ikhlasi kalmar la ilaha illallah take nunawa mudabaqatan wanda ta yi daidai kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce zalika wannan abin da ya faru bi anna Allah huwal haq dan kasancewa Allah shine alhaqqu gaskiya wa anna ma yad'una min duni kuma haƙiƙa dukkan abin da suke bautawa ba Allah ba huwal batilu shine ubangijin ƙarya na bogi Allah zalika bi anna Allah huwal haq kasancewa Allah shine ubangijin bauta na gaskiya wa anna ma ya da'una min dunihi duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba huwal batilu shine ubangijin ƙarya shine abin bauta na ƙarya suratul hajj aya ta 62 fa kullu ibadatin a ƙarƙashin wannan bayani dukkan wata ibada yuqsadu biha ghayrullah da aka nufi wani wanda ba Allah ba da wannan ibada min du'ain na addu'a wa gairihi da wani addu'a fahiya ba ilatun wannan ibada ɓatacciya ce rusasshiya ce wahiya shirku kuma in baka sani ba roƙon wani wanda ba Allah ba karkatar da wata bauta da ake yi wa Allah zuwa ga waninsa in baka sani ba wannan ita ake kira da shirka allazi la yaghfiruhu Allah wadda Allah ya ce baya gafarta ta in an mutu ana yin ta qala ta'ala Allah ta'ala ce thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a kadhalika yudhillu Allahu yudhillu Allahu al-kafirin suratu ghafir aya ta 73 zuwa 74 Allah ta'ala ce sun maƙila lahum sannan aka ce da su mushrikai kenan aina ma kuntum tushrikuna ina abin da kuka kasance kuna yin shirka da shi min dunillahi koma bayan Allah qalu sai ce dallu anna duk abin da muke bauta sun bace mana duk wani abin da kake bauta wanda ba Allah ba zai bace ce duk sun bace mana yanzu duk sun tarwatse ba mu gansu ba bal kai za su ce ma lamna kunna du'u min qablu shay'a kai mu fa ba mu ma kasance muna bautata wa wani abu ba gabanin haka ma'ana za su zo kuma su ƙaryata kansu da kansu na farko abinda suke bauta wa dalla anhum ma kanu ya'malun abinda suke aikata ya ɓaci ba sakamakonsa shi karan kansa in wani mutum ne suke bauta shi ma a wannan lokacin ta kansa yake annabi cikin annaba ta kansa yake ballantana wani salihin bawa ko wani wali annabawa ma a wannan ranar kowa wato cikin takatsantsan yake da aka duk wanda mutum ya kama ranar tashin alkiyama shi ma ta kansa yake in ko ba mutum ba ne dama duk gaba daya lokacin da aka rushe dukkan wani abu su ma ina abubuwan da an rushe su ba sa nan da aka za a ce da su ina abin da kuke bautawa ne ina gumakan ina taurarin ina rana ina duwatsu da kuke dinga bautawa qalu dallu anna sai duk sun bace ba mu gansu ba bal sai kuma su da su kade ta kansu ce a'a ba ma haka ba lam nakun mu dinnan fa ba mu kasance na du'u muna kira muna bautata wa min qablu kafin daga wato ada shay'an ba mu kasance ada muna bautawa wani abu ba kazalika Allah ta'ala ya ce kamar haka ne yudillu Allahul kafirina Allah yake batar da kafirai wa qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha bana maryam Allah ta'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum sirriki malamansu wa ruhbanahum da masu bautar su arbaban a matsayin iyayen giji a matsayin alloli min dunillahi suka saki Allah suka kama shehunnansu suka kama waliyansu suka saki Allah wal masiha bana maryam na'am to bari mu kai wannan insha Allah ittakhadhu ahbarahum wato sirriki ahbar ahbarahum wa ruhbanahum arbaban a matsayin iyayen giji su suke kaiwa kokensu su suke roƙo su suke in su suka shiga wahala su sunayen suke kira min dunillahi suka bar Allah والمسيح ابن مريم سرك بوتا وإيسى دم مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا to an ce mun tsallake wani guri bari mu koma kafin mu yi nisa ko fi qurratil uyun fa abbara amman fiyin biha qawluhu innani bara'un mimma ta'budun az-zukhruf ko nan ne lamba ta hudu yake cewa fa abbara annabi ibrahim salam sai ya fassara anil manfi biha wato game da abin da aka kore wato akan game da wannan kalma ƙauluhu inda yake ta innani bara'un mimma ta'budun wa abbara amma athbatathu kaga anan innani bara'un mimma ta'budun ya fassara abin da ake korewa shine abbara amman fiyin anil manfi biha ƙauluhu faɗin annabi ibrahim innani bara'un mimma ta'budun to fassara ce ta abin da aka kore duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ko menene shi an kore wa abbara sannan annabi ibrahim sai kuma fassara amma athbatathu game da abin da wannan kalma take tabbatarwa bi ƙaulihi da faɗin sa illal ladhi fatarani banda wanda ya halicce ni shi kan bana tawaye bana barranta da shi faqasara al ibadata ala Allah kaga sai ya takaita bauta ga Allah wahdahu shi kadai wa nafaha ya kore bauta an kulli ma siwahu daga- wato daga daga dukkan wanda ba Allah ba bi bara'atihi min dalika saboda barrantarsa da wato tawayansa daga bautata wa duk wanda ba Allah ba fama ahsana tafsira li hadhihi al kalimati wa ma a'zamahu mala yake cewa fama ahsana tafsira kai mamakin kyawun irin wannan fassara da annabi ibrahim ya yi wa wannan kalma ta tauhidi li hadhihi kalima ga wannan kalma ta tauhidi wa ma a'azama mamakin girman wannan kalma ta tauhidi qala al-imad imad ibn kathir fi qawlihi ta'ala al-imad ibn kathir rahimahullahu ta'ala shi ma wajen fassara fadin Allah ta'ala waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi cikin suratul zukhruf aya ta 28 sai al-imad ibn kathir yace ai hadhihi al-kalimatu ai wannan kalmar da ya ce waje alaha kalimatan ita kalmar wahiyar ibadatullah ita ce bautar Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba banda ba shi da abokin tarayya wa khal'u ma siwahu da tube bautar wanda ba Allah ba min al daga cikin gumaka wahiya la ilaha illallah kuma wannan ita ce kalmar la ilaha illallah ja'alaha annabi ibrahim ya sanya wannan kalma ta la ilaha illallah fi zurriyatihi a cikin zurriyarsa yuqtada biha da za a dinga koyi da ita fiha man hadahu Allah duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi min zurriyati ibrahim cikin zurriyar annabi ibrahim zai koma ya dinga yin koyi da aqida zai yi koyi da addinin babansa ko kakansa annabi ibrahim alaihi salam in har ka koma zuwa ga Allah baka gadar wa zurriyarka wannan kalma ba ka yi hasara kuma ka cutar da gidanka kar ka kuskura ka yi sakaci tauhidi ya zaizaye daga gidanka kar ka yi sakaci tasirin wannan kalma ta la ilaha illallah ta faifaye daga zuciyar iyalanka da 'ya'yanka babban jarin da za ka bar wa 'ya'yanka ba kuɗi ba ne ba tarin property ba ne ba shi ba ne ka bar musu tauhidi wannan shine abin da annabi ibrahim ya bar wa iyalansa gado ya ce waje alaha kalimatan baƙiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ko da tafiya ta yi nisa tarihi ba zai manta ba in ka ɗauko tarihin babanka ko kakanka ko baban kakanka zaka ji asalin ku mutanen ina ne akan wace aƙida a wani addini kuke ina fata an gane da haka wannan sai sa annabi ibrahim ya ce ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ay la'allahum yarji'un ay ilaiha dan su dinga komawa zuwa gare ta duk da an in an samu lokaci yayi tsawo karatu yayi karanci shirka ta fara kunno kai to su koma asalin su su koma tarihin gidansu su koma kan aqidar babansu ko kakansu annabi ibrahim da aka ga akan abin da annabi ibrahim ya rayu akan haka ya faɗa har da mahaifinsa har da mahaifinsa ba su kwashe kalau ba kan wannan kalma ta la ilaha illallah na fata an gane ala ikrima wa mujahid wa dhahak wa qatada wa suddi malan ikrima da mujahid da ad-dhahak da malan qatada da suddi wa gairuhum da wasunsu fi qaulihi suma sun wato sun yi fassara game da fadin Allah waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya'ni suka ce abinda yake nufi la ilaha illallah ma'ana ya bar wannan gadan gado na hakika gado na gaskiya na wannan kalma annabi ibrahim wannan gadan ya gadar wa zurriyarsa bayan bayanan la yazalu fi zurriyati man yaquluha shi yasa ba za a gushe ba ana samun mai faɗin wannan kalma a cikin zurriya annabi ibrahim duk yanda al'amari ya rikice duk yanda zamani ya taɓarɓare al'amura suka zamanto shirke-shirke bidi'e-bidi'e sun yawa ba za a rasa mai cewa la ilaha illallah ba a cikin zurriyar annabi ibrahim dan ya ce waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un mun karanta wancan gaba ko to gaba da muka karanta ittakhadhu ahbarahum lamba ta ɗaya ma lai al ahbar humul ulama ar-rahib shine guda ɗaya jam'in al'ahbar an gane ko hibir guda ɗaya kenan afuwan alhibir guda ɗaya ahbar jam'i alhibir malami kenan ahbar jam'in alhibir su ne al'ulama malamai da kaga kenan duk malamin da ka riƙe ya kawar da kai daga tauhidi to bauta masa kake har ka ɗauka sai kana faɗuwa kana sujada a gabansa kamar yadda za mu je abin da ya faru ga adi bin hatim za mu ji hadithin adi bin hatim insha Allah ta'ala da aka babu wani malami da aka ce ka bi shi ido rufe babu shi malamin da aka ce ka bi shi ido rufe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da shi babu wani ma'asumi babu mai isma aka duk wanda za ka bi shi bi shi ido buɗe ya kama tafarki ka bi shi ya saki tafarki tsaya ka kama tafarki ba aiko ma kowa ba sai Muhammad bin Abdullah Allah ba zai tambaye ka kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka saki kowa ka kama annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi mutaba a biyayya shi kadai ake bi ba a tsayawa sai an gane ko sai an san nisan tafiyar ko a'a kawai bin sa ake ido rufe amma duk wanda zaka bi malami na ko malamin ka babu isma babu wanda aka sa masa rigar kariya daga saban Allah cikin malamai na ko malamanka da haka duk wanda zaka bi shi a ƙarƙashin hujja da dalili ran da duk malamanka ya sauka a ƙarƙashin hujja da dalili sake shi ka kama hujja da dalili ko kun gane war ruhban humul humul ubbad ar ruhban jam'i ne na rahib rahib mai bauta kenan guda ɗaya ar ruhban jam'in su sune humul ubbadu sune masu bauta akwai wanda shi wanda yake bi ba ma wani mai ilimi ba ne bai shahara da ilimi ba kawai ya shahara da bauta da zuhudu akwai waɗanda suna da irin wannan suna bin wani kawai saboda sun ga gudun duniyarsa sun ga kullum ba shi da aiki sai sallah sai bautar Allah sai suke kaddara shi to duk wanda ya bi irin wannan mai bautar shi ba mashahuri bane ba za ka ga ya bude tafsiri yana karantar da mutane ba ba za ka gan shi da hadisi yana karantar da mutane ba baya koyar da mutane tsarki ko alwala amma akwai ibada bai ta'ammuli da haram ya koma can gefe yana rayuwarsa to shi ma yakan zama abin koyin wasu to waɗannan su ma in mutum ya bi su a kan barin Allah da manzansa shi ma bautata musu yake ƙala suddi al'imamu suddi yake ce istan sahun rijala ma'anar wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ai istansahur rijala sun dogara da ra'ayoyin wasu mutane wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim sun yi watsi da littafin Allah gabaki daya shine wara'a zuhurihim gabaki daya sun yi watsi da littafin Allah ba aya ba hadisi wani ne kawai yake jan su da ra'ayinsa da molan kansa shine kawai yake cewa yayi mafarki kaza ko an gaya masa kaza ko ba dalili ba hujja kuma ba kada ba fuskar da zaka yi mai tambaya ba aya ba hadisi ya koya maka ibadar da ba dalili a ƙarƙashin ta kuma haka ake bin sa shine istansa da haka yana cikin ma'anar ittakhadhu ahbarahum kabin malami ido rufe ya zo maka da wani addini ba dalili ba hujja ba aya ba hadisi kuma ba dama ka tambaye shi kuma haka ke bin sa bautata masa kake wannan shine bauta irin masu ta'ammuli da shehunan nan yana daga cikin abin da suke fadawa na fata an gane laka istansahur rijala malan suddi yace abin da ake nufi shine sun dogara da ra'ayoyin wasu mutane in dai malamin sa ya fada an gama shi ba dalili yake nema ba shi kawai dalili malamin sa ya ce ba abin da ya shafe shi kuje can ku rike aya da hadisin ku malam ya gaya masa kawai shehin sa ya fada da haka shikenan kawai wa nabadhu kitaballah shi sa irin waɗannan ba su da alaƙa da littafin Allah a ruwansu da littafin Allah kawai shi kawai shehi ne ma littafin Allahnsa ولهذا قال ta'ala fil aya sabida irin wannan cikin Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan aya wa ma umiru cikin wannan ayar bayan ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida alhalin ko ba a umarce su ba sai dan su bautata wa ubangiji guda ɗaya tak la ilaha illa huwa shi kuma wannan ubangijin babu wani wanda ake bautatawa sai shi subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah amma yi kuna daga abin da suke yin shirka da shi suratu tauba aya ta 31 fasara zalika ibadatan lahum da aka sai zama wannan abin da suke wa wani wanda ba Allah ba ya zama bauta gare su waja'alu ahbarahum wa ruhbanahum sun sanya malaman su da masu ibadar su musharri'ina sune masu shar'anta musu su ba Allah bane yake shar'anta musu su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shari'arsa suke bi ba kamar wannan yan baɗinin ai su sun ce ba sa wannan ƙur'ani da hadisi ku yan zahiri ne su yan baɗini ne da haka za ka iya ganin ya daga kwalbar giya kai a iliminka na shari'a shine shan giya haramu amma shi a iliminsa na baɗini ya halatta shi yana daga ciki daga cikin inda duk kaga inda matsalolin suka samo asali duk daga irin wannan ya faɗi yau mutum sujada mutum ya halatta masa ya haramta masa shi ba ruwansa ba da ƙur'ani ko hadisi ba ruwansa wannan da kake kallo shi ne shi ƙur'aninsa shi ne hadithinsa shi ne ƙur'aninsa shi ne hadithinsa bai neman wata hujja kawai in dai ya gaya masa to wannan maganar kamar wahayi ne ya sauka daga sama da aka sun riki irin waɗannan malaman da irin wannan masu ibadar musharri'ina lahum ko musharri'ina su ne su masu shar'anta musu ba Allah bane yake shar'anta musu fi tahlili ma harrama Allah cikin halatta musu abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma ahalla Allah da kuma haramta abinda Allah ya halatta fattakhadhuhum bidhalika arbaban da wannan ne suka rike su a matsayin iyayen giji a matsayin alloli li'anna tashri'a domin shari'a da kuma shar'anta shari'a min isin rububiyya ko annabawa alaihi salatu wassalam ba sa shar'anta wa mutanen shari'a mai shar'antawar shine Allah don haka haƙƙin shar'antawa haƙƙin Allah da shi kaɗai su annabawa 'yan aike ne game da abin da Allah ya shar'anta zuwa ga bayansa su ne ainihin ambassadors da suke karɓo saƙo daga Allah Allah ya shar'anta mutane sallah ya shar'anta musu zakka ya shar'anta musu hajji ya shar'anta musu jihadi ya shar'anta musu ya shar'anta musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ya zo ya fashin baki da bayanin ga yanda al'amarin yake ba shi ya shar'anta ba idan har annabi ba shi da ikon shar'antawa wani shehi ne ya kai wani mukami da har yana iya shar'antawa mutane ya halatta musu ya haramta musu in ba shaidanin shehi ba ne in har annabi ba shi da ikon shar'antawa mutane shi ma ɗan aike ne daga Allah wa za ka zauna ya sha naɗi ya sha alkyabba ya sha kandiri da dogon cazba a kawai ce maka yi kuma ka yi ba dalili bari kuma ka bari ba dalili a karmakan lawo kayo da kanka in kuka je ranar tashin alkiyama fa baran baran za ku yi da shi fa idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab don haka shar'anta addini min khasa'isin rububiya wannan yana daga cikin keɓance-keɓancen ubangiji kama annal ibadata kaman yadda ka san ibada min mustahaqqatir rububiya yana daga abin da ubangiji ne kadai ya cancanta ubangiji ne kadai ya cancanci bauta wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun Allah ta'ala ce wala ya'murukum ai su annabawa da manzannin Allah ba za ba sa umartaku an tattakhidul mala'ikata su ce ku riki mala'iku wan nabiyina ko su ce ku riki annabawa arbaban a matsayin alloli Allah ta'ala ce a ya amurukun bil kufri ai su sun san cewa rikar wani ba Allah ba kafirci ne yaya manzannin Allah yaya malamai rabbaniyina malamai na gaskiya za su ce ka kama wani ba Allah ba ai duk malami na hakika malami na gaskiya so yake ya sada ka da Allah madaukakin sarki shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce wala ya murakum babu ta yanda za a yi su umarce ku an tattakhidul mala'ikata su ce ku bauta wa mala'iku wan nabiyina ko ku riki annabawa arbaban a matsayin alloli sai Allah ya ce a yamurukum bil kufri ai su sun san kafirci ne yosa umarce ku da kafirci ba da id antum muslimuna bayan kun zama musulmi suratu ali imran aya ta 80 ina fata an gane wafi sahih akwai lamba ta biyu wa fi qurratul uyun ay ittakhadhu rabban bi ibadatihim lahu ittakhadhuhu rabban shi malamin da ya halatta musu ko ya haramta musu ko shehin da ya halatta ko ya haramta to sun mai da shi ubangiji domin haƙƙin shar'antawa haƙƙin halattawa ko haramtawa haƙƙin Allah ne wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala allahi alkadhib innal ladhina yabtaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun haka Allah ta'ala yace halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne da aka sun riki waɗannan sun riki wannan wanda yake halatta musu ko ya haramta musu rabban a matsayin Allah bi ibadatihim lahu saboda bautar da suke masa min dunillahi suka bar Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryama ka tuna lokacin da Allah zai tsare annabi Isa dan Maryam ya ce wa annabi Isa anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah Isa kai ne ka ce mutane su riƙe ka da mahaifiyarka su dinga bauta muku su bar Allah Allah ta'ala zai tambaya annabi Isa ya ce ya Isa kai ne ka kwace haƙƙina ka mayar da shi kanka da mahaifiyarka haƙƙin a bauta mun kace a bauta ma haƙƙin a bauta mun kace a bauta mahaifiyarka shin kai ne an fahimta ko to an ce an fara yayyafi ko amma an jike wajen tauhidi ya ba matsala ko insha Allah eh ai bai kamata a irin lokacin damuna ba ma a dinga ce ana yayyafi inda ba lokaci ne ba an bayyana ko ci gaba da karatun mu kawai Allah ya bamu damuna mai albarka yake cewa qulta lin nasi takhizuni kai ka ce wa mutane su rike ka wa ummiya da mahaifiyarka ilahai ne a matsayin alloli guda biyu min dunillahi su bar Allah qala ga amsar da annabi isa zai faɗa da aka duk wani kirista da wannan amsar ta annabi isa ya faɗi da yake kiran annabi isa in ya shiga masifa ya ce jesus ko in ya shiga cikin tashin hankali ya kira jesus ko yake bauta wa jesus allah ta'ala ce kai ka ce kiristoci su bauta maka da kai da mahaifiyarka qala subhanak zai ce tsarki ya tabbatar maka ya allah ma ya kunu li bai dacewa gare ni an aqula in faɗi ma laisa li bi haƙƙin abinda na san ba gaskiya ba ne game da ni in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in ni na ce su bauta min da mahaifiyata su bar bautarka su bar bautarka su da su bauta min ya Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke raina wala a'lamu ma fi nafsik ya Allah ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul guyub ya Allah kai ne masanin boye kai ne masanin gaibu ma qultu lahum ya Allah ba abinda na faɗa musu illa ma amartani bihi sai fa abin nan da ka umarce ni da shi ani ibudullaha cewa ku bauta wa Allah rabbi ubangijina wa rabbikum kuma wa rabbikum kuma ubangijinku ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ba abin da na ce musu sai ce abin da ka umarce ni na su wato in ce musu kai za su bautawa ni ma kai ne ubangiji na kai nake bautawa kuma shine uban kai ne ubangijin su kai za su bautatawa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance shaida mai sa ido mai kula da kira zuwa gare su lokacin da ina cikin su falamma tawaffaitani ya Allah lokacin da ka ɗauke ni kunta antar raqiba alaihim ya Allah kai ka zamanto kai ne kuma mai kula da sa ido a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah kai ne shaida akan komai in kuntu qultuhu faqad alimta kaga haka yace musu ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi Allah ta'ala zai ce hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum yau rana ce da gaskiya za ta halinta da aka zai bayyana ashe da suka kama annabi isa ba annabi isa ne ce su bautanta masa an bayyanta ko hadhihi ayat faman tadabbara hadhihi ayat duk wanda ya lura da waɗannan ayoyi ta bayyana lahu ma'ana la ilaha illallah ma'anan la ilaha illallah za ta fito fili a cikin wannan bayani wa tabayyana lahu tauhidu kuma tauhidi zai bayyana a gare shi allazi jahadahu aktharu man yadda ilm wanda da yawa ma daga cikin masu da'awar ilimi suna inkarin wannan tauhidi din fi hadhihi alqurun a irin waɗannan karno karnuka da muke ciki wa ma qablaha da kuma karnukan da suka gabaci wannan karni namu min mutaakhiri hadhihi ummati na yan karshe karshe na wannan al'umma wa ma ammatil balwa bil jahal da kuma irin annobar jahilci da ta wato zama ruwan wato ta zama ruwan dare gama duniya wa kada ammatil balwa bil jahali annobar jahilci ta game ko ina ba'dal quruni thalitha bayan karnukan can guda uku da manzon Allah ya shede su da nagarta lamma waqa al gulu daidai lokacin da shishigi da wuce iyaka ya afku fi quburi ahlul kitab game da ahlul baiti game da kaburburan ahlul baiti da da'awar ƙaunar ahalul baiti sai a je kabarin wani wanda yana cikin ahalul baitin manzan Allah a dinga yin abin da Allah kakan shi wannan ahalul baitin manzan Allah kenan ya hana kuma ya ce shirka ne to daga wuce gona da iri wajen zuwa a bautatawa kaburburan ahalul baiti wa gairihim da wasunsu wa buniyat alaihimul masajidu da giggina masallatai da aka yi a makabartunsu wa buniyat lahumul mashahidu da kuma giggina wuraren ibada da aka yi a kusa da inda kaburburansu suke fattasa al'amur wannan ne faisa al'amari ya dinga fadada wa azumatil fitnatu fitnat ta dinga girmama fi shirki a cikin dannawa cikin shirkan nan almunafi tauhidi wadda take kore da cin karo da tauhidi lamma hadathal gulu fil amwat a daidai lokacin da wuce iyaka ya faru game da matattu wa ta'azimuhum bil ibada da girmama wasu matattu ta hanyar bautata musu fa bi hadhihi al umur da waɗannan al'amura ne allati waqa fiha al akthar wanda da yawa daga cikin mutane sun fada cikin wannan wa adal ma'rufu munkaran abin da yake sananne a addini sai ya zama shine kuma abin munkari wal munkaru ma'rufan kuma abin da yake munkari ne a wannan addini shi kuma shine ya koma ma'rufi wal bid'atu sunnatan sai kuma aka rikide al'amura suka juye sunna sai ta kuma ita sai ta kuma ita ce bid'a in kana sunna kai ne bako wal bid'atu sunnatan ita kuma bid'ar sai ta rikide ta koma sunna nasha ala hadha sagir karami ya taso akan haka wa harima alaihi kabir tsoho kuma ya ƙara tsufa akan haka wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu gariban musulunci ya taho yana bako wa sayaudu gariban a hankali a hankali musulunci nan irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kuma rikidewa ya koma bako kama bada kaman yanda ya faro bako fadu ba lil guraba alherin Allah ya gaida baki haka duk waɗanda suka yadda a dinga kiran su masu sabon addini ko addinin su ba ne kuma suna kan tafarkin manzo Allah manzo Allah ya musu addu'a ce faɗu ba lil guraba su waye al guraba yace alladhina yuslihuna su ne masu gyara idza idza fasada nasu in mutane sun bata ko idza fasada nasu in mutane sun lalace a zage su a aibata su a yi musu kage a yi musu sharri amma suna nan dai kokari suke mutanen da suka lalace bid'a ta rikide musu suka dauka sunna ce to su kuma suna ta kokarin gyara wa fi riwayatin a wata riwaya yuslihuna ma afsadan nasu suna ta kokarin gyara abinda wasu mutane ko malamai masu son zuciya suka bata abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah